الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bari yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yini na Laraba wanda yau yayi daidai da 28 ga watan 12 musulunci hijira yau na da shekara 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wanda hakan yayi daidai da 27 ga watan 7 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan wanda ke unguwa wannan unguwa mai albarka unguwar Hamudu Kafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin sala al'usamin wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyarmu ba su manta ba wannan shi ne darasinmu na farko tun daga hutun sallah da aka tafi ba sanadiyar abubuwa da suka faru na bikin sallah da idi da abin da biyu bayan wannan cikin hikimar Allah sai yau dai muka Allah ya ba mu iko da dawowa domin ci gaba da dorawa daga inda muka tsaya a wannan karatu da muke yi a mako-mako wanda ya shafi sallah da abin da ya kunshi ita sallah din bisa doron alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan darasi da zami a yau shi ne darasi na hamsin da hudu a wannan littafi insha Allah muna yi wa juna mafatan alkhairi da addu'a game da dukkan ibadun da muka yi a kan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi su abin da ya biyo bayan tafiyar mu hutu na ƙarashe goma na farkon zulhijja da abin da ya faru na idi da lahiya da ziyarce-ziyarce da aka yi da ayyamu tashrik da dukkan dai abin da ya jibinci ibada mana roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana su ya sanya min yi su cikin dace da sa'a da nasara Allah ya samu na cikin masu rabauta da abin da ya faru a yinin arfa na gafarta zunubai da yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah ta'ala ya samu dace kuma ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya duk da wannan abu na biyu da zai biyo baya karatu da damuna sai dai haƙuri gaskiya wani lokacin ana son karatun ma ba zai yi ba ba kamar lokacin sanyi ko bazara ba saboda karatun ba zai yi kamar yadda da ko da yaushe ake samun shi ba daga zaran mun ga hadiri to ma sai mu zauna a unguwarmu a shi ne gaskiyar magana ma yawwa daga mun ga hadiri mu zauna a unguwarmu ma kuma bar ku a unguwarku yawwa na shi ne gaskiyar magana kwarai Allah ta'ala ya san mu dace inda za mu tashi a yau shafi na 123 133 daya shafi na 133 daidai gabar as-sajada as-saniya shafi na 133 unwan as-sajada as-saniya anan dai na sa alama maliki cewa summa yukabbir sannan bayan ya dago daga sujada ta farko ana ganewa yayi tasbihai ya dago yayi a azkar ɗin da ake bayyana sajdatai wanda ya yi doguwar magana a ƙarƙashin wannan rabbi gafirli warhamni wa afini wa hadini wa rizqni wa jubirni ko ka takaitu a rabbi gafirli rabbi gafirli tsakanin sujudan farko da sujada ta biyu da hannu ya ina zai kasance duk yayi wannan bayanin a baya to abin da ya dauka an kammala da dagowa daga sujada na farko da abin da ya biyu bayan wannan abin da ke gaba shine as-sajda as-saniya sujada ta biyu maliki cewa sun mai kabbiru fayisjidu a sajada a thaniya sannan mai sallah zai yi sujada ta biyu bayan ɗaguwa daga ta farko da yin azkar da shari'a ta tabbatar wanda ake bayyana sajadatai wa kaifiyatu sujudu sani ka sujudul awwal maliki ta yanda ake sujjida ta biyu tamkar yanda ake ta farko ne sujjida ta farko ba ta da bambanci da sujjida na biyu an fahimta a wa ma yuqalu fihi huwa ma yuqalu fi sujudul al-awwal haka nan abinda zaka faɗa a sujjida ta biyu shine zaka faɗa a sujjida na farko ba wani bambanci suffar ɗaya ne kaifiyar ɗaya ce tasbihan ɗaya ne abinda aka ce ka yi wajen daidaita hannu da sanya goshi a ƙasa yadda aka karanta ma dai sujjana farko haka za a yi ta biyu tasbihan da aka koya ma da za ka yi a sujjana farko su ne dai a sujjana na biyu an fahimta yasa ya ce abinda za ka yi a na farko shi ne dai a na biyu za ka maimaita a rawar bukari yau an abi huraira radiyallahu an akwai hadisi da imamul bukari ya fito da shi cikin littafin shi hadisin abu huraira allah ta'ala ya kare da shi sun masjid hatta ta zama inna sajida sannan manzan Allah ya faɗa wancan almusi a salatahu yake cewa ka yi sujida har sai kawai nutsu a sujidarka sun marfa hatta ta zama inna jarisa sannan ka ɗago daga sujida har sai kawai nutsu a zaune ka daidaitu a zaune sun masjid hatta ta zama inna sajida sannan ka koma sujid na biyu har sai ka samu nutsu a cikin sujida warawa an abi hurairah radiyallahu anhu akwai wata ruwayan daga sahabi a bahorera Allah ta'ala ya kare dare shi sun mai kabiru hina ya sujidu sannan ma'aikin Allah yayin kabara yayin da zai sujada iyayin kabara yayin da zai sujada sun mai kabiru hina ya rafa a ra'asahu sannan iyayin kabara lokacin da zai dago kansa daga sujada da farko kenan in yayi in yi zai tafi sujada iya takbir idan ya dago bai da takbir idan zai koma ma iyayin kabara idan ya dago bai da kabara an fahimta a wannan gaba na sha bayani abinda nake gani da yawa daga cikin masallata yana faruwa gare su ita kabbara a cikin sallah ba kabbaran da aka ce a yi ta agoyi imma gabar da aka ce a daga hannu ko gabar da ba a ce a daga hannu ba inda ya kabbara ce ana so furucin kabbarar ya fito a bakinka ba a zuci ake yi ba yadda liman zai fada ha kai ma za ka buɗe bakinka fada wai allah ɗaga sautinka ba zai yi daidai da liman ba an fahimci wannan a sun da mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma jibilal imamu li utamma bi an sanya muku liman domin ku yi koyi da shi iza kabbara fa kabbiru an gane ko izara ka farkau mazala ce idan liman yayi kabbara ko makuyi liman idan ya daga hannu yace Allahu akbar zuciya yake fada ko yana furtawa ana furta yana ana jin lafazin ku to saboda kai ma haka zaka yi idan ya daga hannu yace Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar idan zai tafarku yace Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar idan ya dago yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kai ma zaka ce rabbana walakal hamd a ji furucin ya fita daga bakinka ake yi amma da yawan masallatan yanzu shi ake yi kawai kai dai za kana da kama gwiwa ka ɗago ka tabbas tana ka ɗago amma bakinka baya farta komai wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne kuskure ne duk abin da aka ce ayi a sallah ba abin da aka ce ayi a zuciya hatta karatu da aka ce a surranta kamar karatu sallan azhar sallan la'asar raka ɗayan ƙarshen magariba biyun ƙarshen isha'i to sirrantawar ba kiyali ba ne ana so bakinka yana motsi illa dai furcin ba zai fita ba alhamdulillah bakinka iya motsawa kana karatu amma ba gum ake ake ya zuciya ba haka ake ba hatta tasbihin da ake na tahiyya da tasbihin sujjada duka baki yana motsi ake yi an fahimci wannan saboda ka masallata a gyara wannan gaba ce za ka je masallatai da yawa za ka ga irin wannan na sunnar da ba na sunnar ba na waye da ba na waye ba duk za ka irin wani abu na faruwa wannan kuma hakikanin gaskiya kuskure ne a dinga amsa kabar bari ana yin tasbihai buki baki yana motsi duk lokacin da kai shiru to shedan zai sama wasu wasu ya zuciya amma duk lokacin da bakinka yake motsi musamman karatun sallah ko tasbihan sallah to zai shagaltar da kai da abin da kake amma an kai gum kuma shedan ba zai barka ba dole zai ji homa wasu wasu da tunani saboda ka lalle ilalla mu kula da wannan gaba din saboda ka ana furta kabar bari da tasbihan da ake da karatun ta iya duka baki iya motsi ba shiru ake ake yin su a soce ba an fahimci wannan a raka'atu saniya mali ce raka'a ta biyu sun mai kabbiru fa ya ƙumu ila raka'ati saniya sannan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan yi kabbara ya meƙe domin yin raka'a ta biyu ala suduri kadamaihi mu'tamidan ala rukubataihi idan zai tashi iya tashi da diga digin kafarsa ne ya dogara akan kafarsa ya tashi mu'tamidan ala rukubatai iya ne iya mai neman to dogara da abin da ya shafi guyoyinsa biduni jilusin ba tare da zama ba haza huwa mashhur min mazhabul imam imam ahmad imam al imam ahmad rahimahullahu ta'ala wannan shine abin da yafi shahara a cikin mazhabin imam ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya kare da shi me kuke so ku fahimta ana ya ce manzan Allah zai miki akan kafafuwansa ya tashi a kansu ya nemi taimako da gwiwoyinsa lokacin da zai miki tsaye kenan amma ya ce biduni jilusin ba tare da ya zauna ba haza huwa al-mashhur min mazhabil imam ahmad rahimahullah kamar iya so ya ce shi a fahimtar imamu ahmad dan hanbal ba za a yi jilutul israh ba an fahimci maganar wannan shine abin da malam usain yake so ya yi wa mutane bayani anan tunda ya ce biduni julusin shi kuma aljassa al-israh dama ana yi tsakanin raka'a ta daya da ta biyu ko tsakanin ta uku da ta hudu ana ake yi an fahimta amma hakan ba zai sa kuma a ce an goge shi ba shi ba a fahimtarsa ne ba za a yi ba ya sha bambam da fahimtar imamu shafi'i da imamu malik da kuma shi imamu abu hanifa an fahimta shi imamu ahmad bin hanbal ya tafi da cewa ba za a yi ba shi kuma imamu malik ya tafi a lokacin da ka fara manyanta an fahimta shi ya bar abin lokacin da mutum ya fara manyanta shekaru suka ja amma a matsayinka na matashi ba za ka yi ba shi kuma imamu shafi'i da imam abu hanifa sun tafi cewa in dai limamin ka yana yi za ka yi in bayi ba za ka yi ba an fahimta to wani kuma shi ne abin da ya kamata ba wani abin ta da hankali ba ne ba wanda zai ce in baka yi jalisa ba za ka yi su ji da ko ba da duk malamai ba wanda ya faɗi wannan amma kuma dan yi manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta manzon Allah ya ce sa isra wani lokaci yayi yayi wannan kuma ya rage gana ka kai zaka bincika amma yin yayi hi malamai suka raba yin a biyu wa'ansu malamai suka ce manzan Allah bai jalsa ba sai da ya hawar shekara ya dohi sittin dab da tafiyarsa zuwa ga Allah kaga a lokacin ya manyanta sosai sun ce a wannan manyanta shi yasa yake yin jisal isra zaman hutu bayan ya daɗe a tsaye idan ya zo kafin ya yunkurar ka a tabi iya ɗan hutawa 'yan sakani sannan ya miƙe an fahimta wa'an suka ce haka manzan Allah ke dalilin da ya sa yi wannan zaman kenan wa'ansu kuma suka ce a tun da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi salama kuma bai ce sai mutum ya tsufa zai yi ba saboda kowa ma zai yi an fahimta saboda ka wannan shine dai abin da zai mai bayani a can gaba akwai bayanan da zai dogo game da wannan din saboda shi a fahimtar imam Muhammad dan hanbali babu wannan tun da ya ce biduni jilusun ba tare da zama ba an fahimta nan yawa wakila bal yajlis a wata maganar an ce iya zama kaga ya tabbatar kenan wancan bai yi ba amma wani yayi sun mai qumu utamidan ala yadihi kama ko mashhur min mazhab imam shafi rahimahullah imam shafi ya tafi za a yi imam ahmad dan hanbal kuma a fahimta sa ba za a yi ba imam mali ya ce kana yaro matashi ba za ka bai cika tsufa da sauran yadda malamai suka fahimci hadisi wa hadhihi al jalsa mashhurun inda al ulama bismi ko bismin wa huwa jalsa al-istiraha wannan zaman da ake bayan mutum ya kammala raka'ar farko kafin yayi ta biyu ya kammala raka'a ta uku kafin ya fita hudu to shine zama mashhurin zama sananne a gun malamai wanda aka sa masa zuna jalsa al-istiraha zaman hutu kuma wani malami na je na magana cewa manzon Allah wani lokacin sai ya karanta ayoyi kamar hamsin ko sittin kaga akwai daɗewa akwai daɗewa tsaye ke kaga don yayi jarsa ai ba laifi bane to amma kai mai ayoyi ku ba in ka matsa kai bakwai kuma su ma ƙanana gajeru gajerun ayoyi ai kaga bai daidai da wanda ya karanta aya hamsin saba'in ba an fahimta mun karanta a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suratu suratu wannan suratul araf mai aya 206 sai dai sallar magariba da sura gaba daya ya raba ta biyu 100 da wani abu a wata raka'ar 100 da wani abu a wata raka'ar a sallar magariba nan mun karanta a sallar azhar akwai sahabin da ya zo har ya shigo masallaci sai wata larura ta dan adam ta fidda shi ya koma gida da ya tafi gida ya shiga bayan gida ya yi abin da zai ya fito ya ɗahara ya zo ya alwala ya dawo ya samu zan Allah a wannan raka'ar ko ruku bai ba kuma an ce gidansa aƙalla daga nan masallacin a ƙaddara nan ne masallacin gidansa zai kai kamar wajen kwanan tafiya tafiya tafiya fantami wannan kwanan bypass aƙalla kenan to kaga wannan in aka ce an yi jesul isra'i ba laifi bane kuma gaskiya bane to amma kai mai duba agogo ina abin nan da kana kirgawa sallah mintuna da ta yaya za ka yi abin kirki wani da gaba ɗaya ma minti biyar uku minti hudu biyar ake yi to amma kai ka san suratul araf ga aran ma nan duk saurin bakinka ka yi wajen awa guda ba karance ta ba aƙalla kenan kuma an ce manzan Allah in iya karatu za ka iya rubutawa idan manzan Allah iya karatun sallah za ka iya rubutawa mai rubutu zai iya bin sa domin kowane harafi ana ba shi haƙinsa gun tsayuwa ana yi manzan Allah kuma baya wasu ya haɗe wannan aya da wannan da wannan baya yi kowace aya an yi ji karinta iya tsayawa sane ɗora ta gaba haka yake karatu sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma wata rana mun karanta muku hadisin mu'azu bin jabal manzan Allah ya karanta masa suratul baqara a sallar isha gaba ɗayanta suratul baqara mai aya 280 da wani abu a sallar isha'i to dan an yi jarsa anan kaga ai an gaji za a iya hutawa to duk da irin wannan malamai sun yi ta maganganu akan wannan wallahu alam sai maliki cewa wa huwa jalsa al-istiraha wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahullahu ta'ala fi mashru'iyyatiha malamai Allah ya musu rahama sun ƙara wa juna sani game da wannan zama shari'a ne ko ba shari'a bane mashru'iyyatiha akan zaman da yake ne jirsul isra a sallah zama ne shari'antacce ko kuma a shari'a bar san da shi ba minhum man yara annaha mustahabba mutlaqan daga cikin malamai akwai wanda yake cewa zaman mustahabbi ne ana so dai ayi amma ba dole bane daga cikin malamai akwai mai wannan fahimtar zaman ya inganta manzon Allah ya amma mustahabbi ne zaka iya yi kuma zaka iya ce ba zaka yi ba amma kuma yin yafi an fahimta fa'iza ƙamat ila saniya idan mai sallah ya tahi zuwa ga raka'a ta biyu au ila rabi'a ko ya kammala ta uku zai tafi ta hudu fa'ajilasa zai zauna sun man hadda mu'utamidan alaidai sannan kuma ka tahi kana dogaro da hannayenka ka miki wani shi ne zama na jirisul isra amma ba a rawaito ana wani tasbiya a cikinsa ba a ba a ce komai shi yasa ma in ka bar shi ba za ka yi sujada ba ba wani tasbih da ake ka kammala raka'a ta farko ka tashi zaka tafi ta uku zaka dan zauna dan sakan haka sannan kuma sai ka dogara hannunka a ƙasa sai ka miƙe haka nan ka kammala raka'a ta uku zaka tafi ta hudu nan ma zaka dan zauna jim sannan ka dogara ga hannunka ka miƙe wani shine zaman jirtul isra an fahimta amma ba wani tasbih da aka rawaito ana ya ce shi amma da yake cewa imma ala sifatil ajin in saha alhadisu fi zalik wannan mekewa da zaka yi zaka meke da siffata al'ajin shine ka dunkule hannayenka ka tashi akan su shine at-ta'jin ana ganewa ka dunkule hannayenka dunkule ka tashi akan su wannan shine at-ta'jin wasu kuma suna shimfiɗa hannayen su aka su dogara su tashi a kansa to shi ne shi in ma ɗayan biyu in ma ka yi wancan mai atta'ajin in ma kuma ka miƙe hannun ka tashi a kansu ma matsala in saha alhadith fi zalik idan wannan hadisin ya inganta aw ala ghairi hadhihi sifa ko a watan siffar ta'jil kenan inda man yara anna hadisu al'ajnu da'i abun wanda suke ganin hadisin ta'jil din nan iya da rauni to sai su miƙe hannun su tashi a kansa shi ma wannan ba abin faɗa bane ba abin rigima bane in ka dunkule ka tashi ɗaya ne in ma ka shimfiɗa ninka ka dogara ka tashi ɗaya ne ba wata matsala wani to wannan magana farko kenan kuna riƙewa magana ce mai mahimmanci wa'ansu daga cikin malamai suna ganin sa mustahabbi ne yara annaha mustahabba magana ta farko kenan wa minhum daga cikin malamai man yara annaha ghairu mustahabba ala al-idlaq zaman ma ba mustahabi bane kaga bai kai wancan ba kenan wannan gaba kadan zai iya goge zaman ma zai ce ba shi eh shine magana gaskiya kenan tunda ya ce ghairu mustahabba zaman ma bai kai matsayin mustahabi ba bai kai matsayin mustahabi ba wa minhum man yufassil daga cikin mutane malama ko wanda ya rarraba wa ya ƙulo inihi ta hajjat ilaiha idan har kana da buƙatuwa zuwa ga zaman kamu shakatun nuhud kamar kana shan wahala ka meke ala su duri kadamaika li da'afi au kibar au marad au ma ashbaha zalika fa innaka tajalus summa tanhadu wannan kauli su sun mai da zaman larura ne idan ka gaji ko kana da bukatuwa ka zauna kafin ka miƙe zaka yi an fahimci wannan wannan kuma ya mazabar kowa ce tunda an ce ad-darura tubihul mahdurat idan larura ta zo tana dauke abin da yake iya da laifi ai yanzu yin sallah a zaune laifi ne ga wanda yake da ikon yayi a tsaye to amma in larura ta sa kai sallah a zaune baka da laifi baka da laifi an fahimta ga zaman da shari'a ta ce ga irin zaman da ake tahiyya ta farko ga irin zaman da ake tahiyya na biyu idan lafiya lafiya aka ake so ka yi amma in larura ta shi kai wani irin zaman da ba wannan ba babu baka zale shi to su wannan wannan mazhaba ko wannan malamai sun tafi a magana ta uku sun ce idan akwai buƙatuwar zaman kamar mushakka takura ko jinya ko abin da ya kama da wannan to sun ce mutum zai iya zama na jalsa sannan kuma yi miki wa illam tahtajja ilaiha fala tajlus har in baka da bukatuwar zaman to ba ka zauna ba mun samu magana kala uku kenan na farko mustahabba na biyu gairu mustahabba na uku yufassilul qawl al-fasalul qawl shine inda larura zaka iya zama idan ba larura ba ka zauna ba ana bin mu da kyau wastadalla da kowane gwadi batsan tambaye ko ne kuka dauka ku a to shine ba karatu muke yi ba duk ba muna yin sallah ba to wanne kuka dauka ku a duka ba su yi ba ai dole ka zabi inda zaka dauka kuna yi ko kuma haida larurar kuke yi ko kuma kun ce ba ba za mu yi ba eh bai musabi ne kai kana mazabin farko kenan ka mai da zaman musahabi ne yin ya fi rashin yin kenan shine ma'anar musahab in ba ka yi ba ka da dafi amma yin yafi ina abin da ake nuna mustahabbi an fahimta so kuma masu kauli na biyu sun ce gairu mustahab ba ma mustahabbi bane ba za ka zama ka iya daina ba za ka yi matsala na uku kuma sun ce ana yi amma sai da larura sai da larura ake a magana ta uku a wasta dallali zalika bi anna hadhihi aljalsa laysa alhadu'a wanda suka ce sai da larura za a zauna in ba larura ba za a yi wannan zaman ba sun kafa hujja da cewa shi wannan zaman ba a rawaito ana zikiri a cikinsa ko wani karatu ba inda akwai zikirin da ake ya zama dole ne in ba kai ba dole akwai su da ya shi amma tun da zaman babu wani azkar da aka ce a yi a wannan zaman to zai iya ɗaukan matsayin mustahabi an fahimta abin da ya sa za a ce zai ɗau matsayin mustahabi yin yafi domin ya ya tabbata manzon Allah yayi an bai miki maganar ya tabbata manzon Allah yayi amma malamai yan zahiriya sun ce dole sai an yi zaman kawai tunda manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yanda nake yin sallah shi ko manzon Allah a rawaito yayi sun ce dole sai an yi wannan zama kawai in baka yi magana da laifi shekul islam hima ya karfafi wannan magana ya ce za a yi zama an fahimta da sauran almajiran sai da su bin qayyim jawziya da sauransu amma wa an so da suka yi zurfi mazhabar imam malik sun bar abin ba su dau ba su bashi matsayi irin na waɗancan ba sun ce idan da larura da bukatuwa zaka yi idan babu larura da bukatuwa ba zaka yi ba kuma suka ce idan limamin ka iyayi zaka yi idan limamin ka bai ba zaka yi ba an fahimta idan kai a fahimtar ka ba ba za a yi ba amma ka zo tsotsai ya kawo ka masallaci limamin da yake yi to sai ka yi shi ne gaskiyar magana gina inna ma ju ila limamu li utamma bi in kuma kana yi gunda kake kai ne kana yi kuma ka zo gurin masallacin da liman bai ta kuma ba za ka yi ba don ba za ka saba wa limaminka ba an fahimci wannan wani kuma ni na fi gamsuwa da wannan maganar gaskiya a duk maganganun malamai ni a ra'ayina na fi gamsuwa da wannan idan ka je gunda limami yana yi dole ka bi yawa waye kai ka abin da ya kai ka shi ya kai ka za ka yi yawa amma an ka kai a fahimtar ka ba a yi a masallacin ka kai ne liman shi kenan ba za ka yi ba yawa to wannan shine magana ta imamu malik da sauran malamai da suka biyo bayansa malik ke cewa sun kafa dalili cewa ba wata du'a ba wata addu'a da yake cikin zaman walaysa laha takbirun ko ba kabbara ba kabbara domin sa ba kabbaran zaka miƙe duk ɗaya ne shi yasa ma idan ka dauko ka zauna idan ka dago din ma ba za ka yi kabbara ba sai ka miƙe an fahimta idan ka dago daga sujada ai za ka miƙe ka ce Allahu akbar ga wanda baya yi to shi mai yin shi ma in yayi wannan kabbarar da zai zauna din to in zai miƙe ba zai yi ba in kuma ya jirkinta ya zauna sannan kuma sai ya miƙe kabbar ba shi da wata kabbara tasa ba shi da kuma wani zikiri nasa an bai fito ganar ku? to shi ne mali ke cewa a walai salaha takbir inda al'intiƙali minha lokacin da za ka ciratu daga zaman ba wata kabbara da za ka yi bal a takbir wahid minas sujudi idal qiyam kabara daidai ce daga tasowa daga suna zuwa mekewa ko kana yi ko baka yi kabara daidai ce ne falamma lam yakul laha takbirun qablaha wala ba'daha yayin da ya zama shi zama bai da kabara kafin sa ko bayan sa wala dhikrun fiha ba wani zikiri da ake a cikin sa dalla ala anna ghayru maqsud fi zatiha to zama bai da wani matsayi a zatin sa an kai shi ka samu lada in baka yi shi baka da wata matsala shi ne laisa makasudin bizatiya amma da shi wannan malamin dan malikiya ne ba yasa kuke ganin kamar ya fi karkata da can amma an kaji littafin mai yin kuma za ga iya ta karfafa a idan ya wanda shi ne yawa shi malamin musulmin dan malikiya ne li'anna kullu rukunin maqsud bi zatihi malai shi gaba da domin kowane rukuni a sallah iya da zatinsa ne yanzu muka yi magana kan jalsa baina as-sajdatayn zama tsakanin sujjada ta farko da ta biyu an ce ana zikiri abun ko mun karanta manzon Allah yana yi kaga wannan in baka yi ba akwai matsala an fahimta sujjada akwai zikirinta ita ma maqsudin bi zatiha ruku'i haka dagowa daga ruku'i haka zaman tahiyya haka maqsudin bi zatihi amma shi wannan zaman ba maqsudin bi zatihi bane bahi da kabbara a farkon sa bahi da kabbara a gajen bahi da zikiri da yake ciki yawa fi zati fi salati a cikin sallah la budda fihi min zikirin mashiro idan har makasudin bi zatihi ne wata gaba ce a sallah wanda in baka yi ta ba akwai bashi da ake baka na sujada ko sakewa to dole sai an samu zikiri masharu'i a cikin sa watakabiru watakabir sabiq watakabir lahiq kuma sai an samu kabara in za a yi sai an samu kabara za a bar shi da ya cimma wannan shirin to ya zama dole akan kowa qalu suka ce wa yadullu ala zalika aidan sun kafa dalili game da wannan kuma an fi hadisi malik bin huwairithin hadisin malik bin huwairithin radiyallahu an annahu ya atamidu ala yadihi hi malik bin huwairith sahabi ne an ce idan zai miƙe daga sallah iya ta'jin kenan iya dunkule hannun sai tashi a kansu wal imatu al wal itimadu ala yadihi tashi ka dogar hannunka ka dunkule ka tashi a kansu la ya kunu galiban illa min hajja baya faruwa a galabiya sai da bukata kasan idan ka dunkule din sai dogaran naka ya fi karfi akan ka shimfiɗa hannayen ka tashi akan su to shi ma anan malam abin da yake suna cewa a ta'ajin din da da ya faɗa a can wanda malamai yi masu rabu gida biyu wa an sun ce in ma da hadisin to hadisin da ifi ne hadisin bai inganta ba to anan sai malam yake fassala maganar yake shi malik bin huwairithi ne sahabi ne an rawaito idan zai tashi daga raka'a ta daya ko raka'a ta biyu ko ta uku zai meke to iya dunkule hannayen sai dogara akan su tashi to shine malam anan yake cewa shi wannan dunkule hannun yayin tashi a sallah to a galabiya baya faruwa sai da bukata wasiqal bil jism wasiqal bil jism da kuma nauyin jiki idan mutum jikinsa ya yi nauyi da wahala ka ga ya meke ya tashi da shimfiɗaɗɗen hannunsa dole sai ya samu madogara haka ya dogara to kaga yin ma nan ad-darurat tubihul mahzurat in ma ta ajin iya da matsala gun wasu malama hadisi mai inganta ba amma inda larura ya halatta in jikinka ya yi nauyi ka haura 65 ka tafi 70 to kaga dole ka shiga samu dogaro ka nemi taimako wajen dogara to idan kai wannan asala baka da matsala la yatamakkan ma'ahu min an-nuhur shi mutumin da yake da nauyin jiki jikinsa yayi nauyi ba shi da ikon ya miƙe irin miƙewa da matahi zai yi dole sai ya samu taimakon dogara ga hannunsa ya ƙara ƙarfi sannan ya miƙe fa haza naqul to malaci ni kuma anan zan ce inhi tajatta ilaiha fala tukallifu nafsaka fi an-nuhud min as-sujud ila al-qiyam ra'san to malam usaimin shi ma a fahimtarsa yace idan kana da buƙatuwa zuwa ga zama ku ci magana kana da buƙatuwa zuwa ga zama fala tukallafu nafsaka fi an-nuhud to karka matsawa kanka kawai daga tasowa daga sujuda ka biki an fahimta ya ce akwai damar za ka iya zama ka zauna kai wani zama na jilisa ka dafi shi ne falata kallama na fasa kafin nuhudu ilar su juri filiki ya biyar asa wa illam ta hatajja fal'aula an tan hadda minar su juri ya ce in ba ka da bukatuwa kuma to shi abin da yake ganin ya fi kawai ka meƙe ka tafi daga sujuda ka meƙe ta yi tsaye kawai an tan hadda minar su juri ilar kiyami rasan kun fahimci magana sa wannan za a yi zai gawo ba ya ce a fahimtarsa zaman sai da bukata idan babu bukata kawai daga sujudi dago ka miƙe ka tsaya kawai cikin wa za huwa maka tarahu sahibul almuguni hakanan mai littafin almuguni haka ya zaba shi ma wannan mara'ayin ya zaba waye mai littafin almuguni ya sunansa eh almuguni littafi ne na biki waye ina yan maliki ya suke ne eh amma na yi ba shiga faɗa ba kai mun kai za ka iya faɗa sama sauran fa shi ne yanzu misali da an cewa yi shugaban ƙasa a 1999 ya kowa zai faɗa ku allah kuwa kowa ya taɓa yin gwamnan gombe a sunansa ai da gudu kowa zai faɗa to amma wanda ya rubuta littafin almuguni ba za su sunan shi ba kuma littafi ne ke cike da masa'il na fiƙihu tsarki sallah alwala aure rabon gado da sauransu sunansa ibnu qudama an gane ko ibn qudama iya cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya shi ma haka yi zaba cewa idan da bukatuwa zaka yi wannan zaman idan babu bukatuwa kuma zaka yi ba kamar yadda imam malam usman ya goyi da bayan maganar ibn qudama shine sahibul mughni kenan fahimtu ta maliki cewa yawa kamar yadda shi wancan mai littafi ya bada abdullahi bin ahmad bin qudama ga sunansa nan ma ya kawo abdullahi bin ahmad bin qudama kun gaji ko amma ibnu qudama shine shahararren sunansa abdullahi bin ahmad bin qudama al-ma'ruf bi al-muwaffiq rahimahullah wa huwa min akbari ashabi imami ahmad rahimahullah wanda iya cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya masa rahama wa huwa iktiyaru ibnu qayyim ibn al-qayyim al-jawziya ma shi ma zabin da yake ibn al-qayyim kuma shine babban almajirin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim shi ma ya zaba cewa idan da bukatuwa ka zauna idan ba bukatuwa ba za ka yi ba a cikin littafi zadul ma'ad fi hadi khair ribat wa yaqulu sahibul mughni in hadha huwa alladhi tajma'a fihi al-adilla shi imam abdullahi bin ahmad bin qudama abin da yace shi wannan ra'ayi nasa to shine mai karfin dalili ma an gane ko inna haza huwa alladhi tajma tajtama fihi al-adilla wannan ra'ayi nasa shine wanda akwai hujjoji sun taro akan sa al-adilla allati fiha ithbatu hadhihi al-jalsa na farko dai zaman ya tabbata an gane ko na farko zaman ya tabbata wa nafiha wanda suka ce ma babu zaman an kore dalilan su a zama ya inganta wa haza at-tafsil inda arjaha min al-illah kuma wannan zaben nasa shine shine wanda aka samu rinjayarwa a cikin gamammiyar maganar malamai cewa inda bukatuwa kai in ba bukatuwa kuma za ka yi ba wal qawlu bi annaha la tashra'a mutlaqan indi da'if malam usain yake cewa kace babu zaman kwata kwata kun san akwai masu koyi zaman ai akwai suna na ai kwata kwata ba wannan zaman ba za a yi ba to wannan kuskure ne abinda manzon Allah ya yi akwai ingantacce ya dole ka tabbatar bayan da za ka yi in ma mazahabarka da ƙungiyarka ba su yi ba dole ne ka tabbatar tunda duk abin da ake fata dai a haɗu da manzon Allah gobe alkiyama to idan ka kore abin da ya fita idan ka je lahira za ka yi da shi ka mai ƙarya kenan kuma manzon Allah ce man man kazaba alai muta'ammidan falyatabawwa amma qadahu minan nar idan har ka mai ƙarya da gangan inji manzon Allah ka nemi gurbin da zaka zauna a wuta kore zaman ka ce babu shi ba za a yi ba wannan kuskure ne yau ko ba za ka yi ba ka yadda akwai shi ba za ka kore ba wai Allah kuma sai ka jefa kanka a cikin gunda kake ganin ka fi dalili ya fi ƙarfi agon akwai wanda mutu na ana yi tun he sun yi ko yaro ne ko matashi ko da rura ko ba rura suna yi wanda suka fahimci duk abin da manzan Allah ya a sallah za a yi akwai masu fiƙihu masu fahimtar shi wannan abin da manzan Allah yake a wace lokaci a rayuwarsa yi farkonsa tsakiyarsa ƙarshensa to jalsa manzan Allah a ƙarshen rayuwarsa yi shi na na aisha ta ce bai fara yin sabai sai da manzala kai shekara 60 kaga bai fi shekaru uku ko biyu da wani abu ya koma ga Allah ba to a lokacin in ma nauyi ne jikin nasa ya nauyi to shi yasa su imamu malik su ibnu al-qayyim din su malam usaimin su wannan shi'a ibnu qudama suka zabi cewa idan da bukatuwa zaka yi domin suna ganin zaman da manzon Allah a wancan lokacin akwai bukatuwar ya zauna din fahimta su ce wannan duk da nasin bai fito sarihi haka bane akwai abin da ake fahimta ƙarƙashin nasi kuma wanda shi ne fiƙi waye ga nasi ya zo to a zauna malamai su yi istinbaɗi cikin nasin su fidda wa'ansu a kama da babu shi zahiri a nasin wanda shi ne fiƙi waye to suka fitar da wannan fiƙihun a cikin wannan hadisi manzan Allah ya yi kaza ya yi kaza ga lokacin da ya ga dalilin da ya yi sau da ya suka bashi matsayin mustahabbi kuma babban abin da ya sa suka bashi wannan matsayi domin babu kabbara domin sa babu kabara idan za ka tashi babu zikiri babu addu'a an fahimta hiyar suka ce ba rukuni ba ne makasudi a sallah idan ma ka bar shi ba kai ba ba wanda zai ce kai sujada babu amma kuma yin shi ne ya fi domin manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ne malam usaimi ke cewa wanda suka ce babu zaman kwata-kwata to ya ce shi wannan magana gunsa mai rauni shi duk malintarka inda ka ce babu wannan zaman to magana ka mai rauni ce idan ka sake za ka faɗa cikin son zuciya an fahimci wannan yawa a li'anna al'adis fiha sabita domin hadisin da ya zo akan mazan Allah ya yi jinsa hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce bayan da za ka yi da shi al'adis fiha sabita hadisan da suka zo mazan Allah ya jinsa hadisi ne tabbatattu ba za ka ture su ba rawal bukari ana bi horaira radiyallahu anhu imamul bukari ya fito daga hadisi ya fito da hadisi a cikin littafin hadisin amma hawara da Allah ta'ala kare da shi sun mai kabiru hine yasjidu sun mai kabiru hine yarfa ra'sahu manzon Allah iyayen kabbara yayin lokacin da zai sujada haka nan iyayen kabbara yayin lokacin da daga kansa ya miƙe tsayi sallallahu alaihi wasallam warawal bukari an abi hurairah radiyallahu anhu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu hurairah wanda imamul bukari ya fito da shi sun makara mata tsara ma'ak kun ganan an gama magana tasowa ku saboda sai mutum ya zaɓa ya gasa kenan in za ka yi jalsa to ga shi nan dai amma abinda nake kira ga al'umma karka soke shi soke shi ka ce babu shi a shari'a wannan shi ne laifi ka tabbatar an yi shi manzan Allah ya yi sai ka ɗauko mazahabin da ka fi gamsuwa da dalilansu wajen aikata ya cikin sallah sannan za ka karanta mata ya tsara ma'ak min al'ur'an abinda ya sau a gari ka na al'ur'ani mai girma bayan ka mai ka karanta fatiha kenan sun marka sannan sai ka yi ruku'i hatta ta tsama inna raki'a har sai ka samu nutsuwa cikin ruku'inka sun marfa hatta ta ata dila ƙa'ima sannan ka ɗago daga ruku'i sai ka daidaito a tsaye bayan ka ɗago daga ruku'i wannan ɗumani da ake faɗa ita ce ɗumani na fi salama wanda tana cikin farillan sallah dumani na tufi jami'ar kani sallah haka malami aka da ya fada da nutsuwa a dukkan rukunan sallah kuma ita wannan nutsuwar ita ce za ta baka dama ka karanta tasbihan da ake karantawa an ce ka nutsu a ruku'i alal aqalli ka karanta subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kuma ka gane ruku'i kake idan ka dago daga ruku'i ka daidaito a tsaye sami Allahu liman hamida rabbana ko Allahumma rabbana walakal hamd hamdan kasiran ɗayyiba mubarakan fi kana tsayi ka kawo nutso kuma kai abin da ake so ka yi sannan a sujjada aƙalla karanta subhanu rabbil a'ala ko subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ka goya da addu'o'i domin ana son yawaita addu'a a cikin sujada an fahimci wannan duk inda ya ce ta tadma inna to wannan ake nufi kaga masu sallah da sauran sauran nan ba sa irin wannan ba sa yi wanda kaga sallar su da yake to ka tabbatar ba nutsuwa a ciki kuma inda ba nutsuwa kuma babu yanda za a yi waɗannan tasbiyar su karanta ba zai yi ba kaga sallar sa kamar iya sallah ko ba sallah yake yi ba a zahiri iya yin sallah amma a ma'ana ba sallah yake yi ba tunda anan mun karanta manzon Allah ya ga masu irin sallah nan ya ce law mitta ala hadha la mitta ala ghairi milla da ka mutu kana irin wannan sallar to da agun Allah kai ba musulmi bane haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ga wannan hadisin na al-musi salatahu manzon Allah iya zaune bayan yayi sallah ya koma gifi a masallaci ya zauna sai wani ya shigo zai yi sallah sai manzon Allah yake kallon shi da ya kammala sallarsa iyayen da iya sai zuwa manzon Allah sallama ya fice ji assalamu alaikum ya rasulullah sai manzon Allah ya amma sallama ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallar ka bate ba koma ka sake wannan bawon Allah ya koma ya sake ya sake dawo manzon Allah ya ce sallar bate ba koma ka sake sai dai su uku da kirce wallahi manzon Allah iyaka abin da na iya kenan ka koya min ya zan yi sannan mazala ya koya masu an kai kabbara ga yadda za ka yi ka yi karatun fatiya ka yi sura ka yi rukui ka nutsuwa rukui ka ɗauko ka nutsuwa ɗaguwa ka tafi haka mazala ya koya masa har ƙarshe to kai da kake wannan gub ɗin waye koya ma Allah shi ne waye koya ma waye malaminka a wannan wannan wannan badakalar da kake yi dan badakala sunanta wannan wani fa in ka ga iya sallah wallahi sai ka ɗauka wasan kwaikwayo yake yi iya sosanan iya nan, iya wannan iya haka shi kansa an kace me yake ma bai sani ba me yake asalan wallahi bai san abin da yake kuma Allah da kansa ce qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'u farkon abin da Allah ya fara yaban masu imani sune masu nutsuwa a sallah masu nutsuwa a cikin sallar su wanda shine farkon yaban masu imani da Allah suna nutsuwa cikin sallar su sallar farilla ce faraka a hudu kamar azhar da la'asar wani fa a ƙasa da minti biyar zai yi su ba ƙasa da minti biyar kowace raka'a ma ba za a bata damar minti ɗaya ba ba sakan sittin ka yi kabbara ka yi du'awul istifta ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'i ka yi tasbihin ruku'i ka ɗago ka yi tasbihin ɗagowa daga ruku'i ka tafi ka yi sujada tasbihin sujada a ce duk wani ƙasa da minti ɗaya za ka yi ka yi aljani ne in kai ba a jini ba ne ba zai yi ba a ƙasa da minti ɗaya ka yi wannan abubuwan ba za su yi ba gaskiya ka yau da rikanka kawai ba zai yi ba saboda ka sallah ba a bar wasa ba ce kuma ita ce farkon abin da za a tambaya a ranar alkiyama a cikin aikin mutum Allah ba ruwansa kai ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai manomi ne duk ba ruwan Allah da wani kai ta dama amma me kai a sallah me ne me fayil ɗin sallah ka me shi ka je kasuwanni ko an sun ma'aikatu ka yi mamaki ka kama kasuwa da yake wani lokacin ina lalle ga da ba kasuwa nake ba za ga abin mamaki wani ba akan titi ba ga masallaci ba bai fi nan da dan nan ba gida biyu masallaci amma sai dan ware buhun kasuwa sai yake zallawo a cikin kayan safa nan kaya nan ka iya tsaki iya sallah daga an zawa wallahi sallah yake da an matsa ka dan ma magana zai yace ku jira ni ku jira ni Allah wallahi idan kwasu ba sun zo suna neman su ehem ehem ta wannan wannan ba sallah wannan wasa ne ai wasa ne wasa ne dan me aka yi masallaci ne ba dan ai sallah ba masallaci ai ba gun ado bane ai an gina masallaci domin duk jama'ar da ke wannan kewayen in an kira sallah a zo a zo a yi sallah duk abin da kake a duniya ba ta kai sallah ba ko me an an kira sallah ka amsa kiran Allah ka rufe abin da kake yi ka zo ka yi sallah ka kuma ka ci gaban da kake wannan shine kaida shine kaida amma da yawa daga cikin musulmai suna wasa da wannan gabar gaskiya suna matukar wasa sakacin ya kai sakaci wani ma fa iya ji ana sallah amma shi ba zai je masallacin ba sai sallar inda yake kuma zala ce la salata li jari lil masjid illa fil masjid duk mutumin da ya tsaya kishigowa masallaci kuma gefe yi sallarsa daban to shi bahi da sallah bai sallah ba bai sallah ba sau daga wannan kalubale ne akan al'umma da yawa gaskiya sallan nan ba gado ba ce ba wa ƙabilanci ba ce ba wani yare ba ne a addini ce a yi kuma yadda addini ya tsara an kana so ka haɗu da Allah lafiya sai ka irin da addini ya tsara bayan da kake so ba bayan da kake so ba manzon Allah da kansa Allah ya saukar da aya cikin suratul juma'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a kurbe shaguna kurbe rumfunan ku ta masallaci fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an je an kammala sallar an gama an yi komai ta kowa ya tafi neman kudinsa kuma ɓangaren manoma masu huni a gona wani ko sallar baya yi washi wai dalilinsa noma yake ina ruwan allah da nomanka wani zai je wani a gona ko yi kwana uku a gona in mai kokarin gine wanda zai jera sallar bayan rana ta faɗa ya jera ya yi a zahar da la'asar da magariba a lokacin amma lokacin da ake lokacin da ake sallah hi noma yake ga kartau allah ku hi noma yake ba zai sallah ba sai ya gama abin da ke sannan kuma yi ibadar sallah a ina ka taɓa yin wannan ko babanka ne ce wani zo kai abu kaza a lokacin ba kai ba sai lokacin da ka ga dama za ka yi kana da kima gunsa ne ai baka da mutunci a gunsa yi balantana Allah mahalicinka da yan kodagon da masu gonar da yawa ka je gonakin nan nan na bayan gari na ƙauyuka haka ake yi an san a gina ɗakin da an taso daga ruwa hu za a shiga a fake ruwa amma ina ake sallah sai ka rasa inda ake sallah ko ka gona mai cin mutum ɗari mutum ɗari biyu amma bagun da ake yin sallah ta ina abin zai albarka ba dole ka kawo shekara kana abu ba kawo shekara a gona kuma ma abincin da za ka ci ma ya fi ƙarfinka tun da allan da ake so ya sa albarka ba a nema albarka da gunshi ba ko abin da ya shafi wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati mutum iya ofis a kira sallah har a yi sallah ki fitowa to me bambancin ka da jawani kuma a wani gudu duk abin fa da za ka yi dan uwa sallah na ita ce a gaba fa kar ka yadda wani abin shi gaban sallah ka kar ka yadda da wannan ko me shi ka ajiye shi gefe ka yi sallah ka tafi tunda ita ce farkon abin da za a bincika a aikinka idan ka mutu idan ta inganta komai zai zo da sauki idan sallah ta zo da matsala kuma babu abin da zai gyara ta maliki cewa a bayan wannan sai karanta abin da ya sawwaka na ainihin alkur'ani mai girma sannan bayan wannan kai ka yi sujjada ka taso ka nutsu a sujjada sun marfa'a ta tsama inda jalisa sun masjid ta tsama inda sajida sun marfa'a ta tsama inda jalisa sun mafa'al zalika fi salatika kulliha sai ne manzo Allah ya ce irin wannan zaka ki aikata a sallaka gaba daya kowace gaba ka nutsu ka san abin da ake karantawa a rawal bukhari an malik bin huwairis radiyallahu an imam al-bukhari ya fito daga ya fito hadisi a cikin littafinsa hadisin malik bin huwairis radiyallahu anhu annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam shi malik bin huwairis ne ya ga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallama fa iza kana fi witrin min salatihi yayin da ya kasance a wutri a cikin sallarsa kamar raka ta daya ko raka ta uku kenan lam yanhat hatta yastawi qa'ida kaga inda aka samu dalilin kenan manzon Allah baya tahi sai ya daidaito a zaune sannan sai tashi wannan shine hadisi mai ingancin da ya tabbatar manzon Allah ya jinsu da Isra'i idan ya kasance a witiri a sallarsa witiri shine raka'a ta ɗaya ko ta uku lam yanhat baya miƙewa tsaye hatta yastawi qa'ida har sai ya zauna a zaune wannan zaman dai da muke magana a kansa sai ya zauna sannan kuma sai miƙe hadisin ya cikin littafin bukhari hadisin malik bin huwairis to wanda zai ce babu zaman ya zai da wannan hadisin kuma ya zai da shi an fahimta in ra'ayinka ba a yi ba ne dokar ka soke maganar soke shari'a haɗari ne an fahimta ba ka isa ka soke shari'a ba ba ka isa ba wa fi ruwayatin a wata ruwaya annahu salla bihim salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi malik bin huwairis yake wa ɗalibansa irin sallar da manzon Allah ya musu wa idza rafa'a ra'sahu idan ma'aikin Allah ya dago kansa daga sallah ani sajdati saniya asujjadarsa ta biyu jalasa sai zauna wa'atamada alal ardi sun makama sai dan zauna ya dogara da ƙasa an gane ko sun masannan ya tashi kaga shi ma wani iya tabbatar da me jalsa al-isra da manzon Allah idan ya dago daga sujjada biyu iya zama bayan ya zauna sun makama sannan kuma sai ya miƙe tsaye warwan nasa'i annahu kana yurihim kayfiyati salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam a ruwayar nasa'i shi wancan malik bin huwairisin iya nuna wa sahabbansa irin yadda manzan Allah ya salla kaifiyar sallar manzan Allah fa'iza rafa'a ra'asahu min as-sajda athaniya idan manzan Allah ya dago kansa daga sujjada na biyu fi awwali rak'a a cikin rak'a ta farko istawa qa'idan me ma'anar wannan istawa qa'idan manzan Allah zai daidaito a zaune an fahimta ne istawa ka'idan zai daidaito a zaune sun makama sannan kuma sai tashi fa'atama da alal ardi sai dogara hannunsa a ƙasa sannan kuma sai mai tsaye duk wannan ruwayoyi ya yan uwa suna nuna cewa jalsar isra ya inganta manzon Allah yayi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih bukhari ana aisha radiyallahu anha a cikin littafin bukhari da hadisin na aisha Allah ta'ala ya kare da ita annaha lam tara رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أصنع نانا عائشة رضي الله عنها تكي تبت تبا غني منزن الله صلى درينا يا أذوني با حسيد شكروس كما سيبا شيني حتى أصنع حسيد شكروس كي يوا تدي شكروس كي مسا يوا كتلا كجين ديكي فكان يقرأ قائدا idan ya yi kabara sai zauna ko sai kama karatu a zaune iya ta karatunsa a zaune iya ta karatunsa a zaune hatta iza arada an yarka har sai idan mun Allah ya nufaci zai ruku'i kenan kama iya wannan zaman sai ta hitsi fa qara'a nahu min 30 aw 40 aya bayan fa yayi karatu mai yawa a zaune idan ya so yi ruku'i sai ya tashi idan ya tashin kafin ya yi rukuni sai ya karanta aya 30 zuwa 40 to kai ya tsaye ma kana yin wannan wannan fa ya kai shekarun 60 da wani abu yake wannan ba 60 da wani abu idan ya zauna yayin karatun sa zo na zai iya nufin yayi rukuni ya tashi in ya tashi to kafin yayi rukuni sai ya karanta aya 30 ko 40 sun maraka sanin sai rukuni ko wa fihi falamma kasura hama lahamu sallah jalisan a lokacin da manzan Allah jikinsu yi nauyi shi ne kasura lahamu namansa ya yi nauyi jikinsu ya yi nauyi sallah jalisan to a lokacin sallar dare kuma a zaune yake fa'iza a rada an yarka idan manzan Allah ya soyi ruku'i faƙara'a sun maraka iya tashi iya karanta aya uku zuwa goma sannan sun yi ruku'i an fahimci wannan wa fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat lamma badana rasulullah badana lokacin da jikin manzon Allah yayi nauyi yasa raƙumi yake ce masa albadan a cikin dabbobi domin iya da girman jiki lokacin da manzon Allah jikin sa yayi nauyi wa wasa'a wasaqula yayi nauyi kana aktsaru salatihi jalisan a lokacin mafi yawan salar manzon Allah a zaune yake sallallahu alaihi wasallam an fahimta to ana mana isharar lokaci ko za mu tsaya nan ne a wani shi a a tuni ma a adin haka ne ma akwai ɗan sauran lokaci ne a lokaci ya yi kawai za mu tsaya na insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi hadisin hafsa binti umar in Allah ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan karatu da muke yi Allah ta'ala ka amfanar da mu shi duniyar mu da lahira Allah ta'ala ka samu cikin masu an babbar rabo a gare ka a duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ta'ala mun roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya wannan ibada da muke yi Allah ta'ala ka karba mana ita ya Allah Allah ka sanya mana cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala mana roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala ka fi ƙarfin sa wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu mafita daga gare ka ya Allah a wanda suke so su rikita wannan ƙasa su damu da lissafin wannan ƙasa Allah ta'ala ka mana ɗauki daga gare ka ya Allah ka taimake mu Allah muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya mahaifan mu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu da mu da yaran mu Allah ka shirya mu tafarki madidici masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa Allah ta'ala ka yi mana maganinsu Allah ta'ala ka samu yi lafiya mu gama lafiya dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya ladan da ake samu a wannan masallaci Allah ka ta'ala kaddara da rabbu a cikin Allah da inda ake cewa qala Allahu qala rasul Allah ta'ala ka samu da rabu a ciki ka amsa mana ka ba mu lada kuma Allah ka tsare mana shi daga rushewa ya Allah Allah ka samu da cikin masu babban rabo da gare ka ka karba mana ibadun mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya musamman malam liman malam Ibrahim Allah ya kara masa lafiya abin da ya samu na tsautsayi kwanakin baya Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya sa akwai abin da ya tare ya kara masa lafiya abin da aka samu na hasarar ruwa kuma Allah ta'ala mai da alkhairi muna addu'a akwai wani bawan Allah dan uwa da muke tare da shi wanda shi ma ya samu kansa cikin wata jarrabawa ta damfara da aka yi masa a harkar kasuwansa wanda yake neman a taya shi adon Allah ya kwato masa da haƙƙinsa duk da kan cewa abin ya fara alamar za a samu nasara insha Allah amma a ci gaba da addu'a akan Allah ya kwato masa kuma ya tsare shi da dukkan musulmi game da irin wannan Allah ka tsare mu ka tsare mana rayuwarmu da imaninmu da gidajenmu da mutuncinmu akwai bukatuwar addu'a ni ma ina da wata bukata a gun Allah a taya mu addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ita alkhairi da dukkan masu bukatu daban-daban daban Allah ya biya kowa bukatar su ta alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya idan Allah ya kai mu ran juma'a jibi akwai wani bashi da zan biya wata shekarar yallace ce to na yi ta nazari ba da lokaci gaskiya da gobe alhamis na sato ba da lokaci gobe alhamis to dole ku nan za ku yi haƙuri domin ku yan yau da kullum ne gobe gaskiya ba ne su can ɗin zan yi amfani da ran juma'a za mu je bi lacce a can insha Allah wai Allah kuma sati mai zuwa za mu ɗora insha Allah su da karan juma'a muna da lacce a gidan masallacin gidan sanata muhammadu juma goje da ke nan fantami akwai wata lacce da ɗaɗɗiya to sun yi ta matsawa da insha Allah za mu je mu yi ta a ran juma'a wanda Allah ya ba shi iko sai halatta insha Allah sati mai zuwa kuma sai mu daura daga inda muka tsaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum